جماد الأولى شكرة تدبو ديا دريه دو da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayil bukhari a wannan masallaci mai albarka inda yau za mu tashi a cikin tafsirin surat yusuf faɗin allah ta'ala wa rawadatu lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba وقالت هيت لك وقال إكرمة هيت لك أي هيت لك بالحورانية هلم وقال ابن جبير تعاله wannan babi ne da yake magana akan abinda imratul azizi wato matar sarki take gayawa ko ta gayawa annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da yake gidansu a zaune warawata tullati huwa fi baitiha wanda yake gidanta a misra an nafsihi ta neme shi akan kansa da alfasha shi annabi yusuf allah ba shi kamala ya ba shi halitta mai kyau ga kyakkyawan mu'amala an ce yana da rifq yana da lean yana da tausasawa to wannan ya sa yakan ɗauki hankalin mutane ƙwarai da gaske amma kuma sai suka manta cewa yana da wata kariya ta ubangiji a tattare da shi hatta neme shi ta ce da shi kamar ka ce halumma taho matso bismillah shine kalmar halumma ko kuma ta'ala zo duk ana faɗin wannan wannan luga ne na mutanen hauran kuma mutanen hijaz suke amfani da wannan luga ɗin malam ya kawo hadisi na ahmad ibn sa'id ya ce haddasa bishir bin umar قال حدثنا شعبه عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال هيت لك قال إنما نقرأها كما علمنا كما علمناها muna karanta haitala kamar da aka koya mana ana nufin annabi ya koya musu akwai innahu rabbi ahsana maswayi maswahu kalmar maswahu tana nufin muqamuhu muqamuhu matsayinsa da zamansa a gidan akwai kalmar wa alfa ya sayyidaha ladal bab alfa ya wajada alfahu wajadahu kaman yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wata aya ma alfaina alaihi aba'ana ana nufin ma wajadana alaihi aba'ana alfau aba'ahum ana nufin wajadu aba'ahum akwai kuma alfaina alfaina muntar bal ajibtu wa yaskharun har zuwa ƙarshe قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان أعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم اكفنيهم بما اللهم اكفنيهم بالسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم آعدون إنكم عائدون afa yukshafu anhumul adabu yawmal qiyama wa qad madha ad-dukhan wa madat al-batsha ya kawo hadisin humaydi shine abdullahi ibn zubair al-makki قال حدثنا اتش سفيان ابن أيينة دقى الأعمش آه سليمان ابن محران دقى مسلم ابن صبي كو صبيح آه دقى مسروق ابن الأجدع الحمداني دقى عبد الله شيني ابن مسعود أن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم bil islam yayin da quraysha suka jinkiri ba su karbi musulunci ba daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya musu addu'a mummuna ya ga ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi sun ki karba kai sai musu addu'a yace ya ubangiji ka isan mun da su da abubuwa guda bakwai kamar yadda ka yi wa mutanen wato annabi yusuf alaihi salatu wassalam da ke in annabi ya yi addu'a Allah yana karɓa a wannan shekaran sai fari ya same su fa asabatuhum sana sanatun ana nufin qaht wa jad fari da rashin ruwa da rashin abinci rashin ruwa wadatacce yana kawo rashin abinci shi yasa ake so da wanda yake noma da wanda baya noma a rinka addu'a Allah ya bada ruwa ba sai in mutum yana da yana da gona ko yana zuwa gona ba ba sai in mutum a garin su yana noma ko yana kiwo ba akwai buƙatar samun ruwa a duniya in aka wayi gari babu ruwa wadataccen ruwa a duniya to za a shiga yunwa za a shiga matsi za a shiga fatara Allah ka kare mu wannan farin ya tafiyar da duk abin da suke shi suke da shi shine hassat kalmar hassat ana nufin azhabat kulla shay komi ya kare wa qurayshawa a wannan lokacin to annabi ya zo yayi wa'azin yayi wa'azin ya karanta ya faɗakar ya tsoratar yayi wa'azin amma mutanen nan suka taurare suka yi su imani da shi ya ce to bari ya musu wani abun da sun sha wahala za su dawo kansa su yadda cewa shi annabi ne su roƙe shi ya musu addu'a ta nan kuma ya musu da'awa wallahi malam sai da suka wayi gari hatta akalul izam sha suka wayi gari har ƙasusuwa suke ce ƙashi shi ba komai a jikinsa ba an ci an jefar sai a dawo ana ta kwarfatansa kaga an shiga yunwa malam kamar yanzu fa mutane ne su je su bi duk inda suka kashi suna nemansa suna sassara shi ana daddaka shi a samu dai a sa wani abu a cikin ciki kai Allah karma mu da yunwa ya rabu Allah ka kare mu ya Allah yunwa ta yunwa har sai da ta kai ga mutum zai daga kansa ya kalli sama sai ga hayaki kawai baya iya gano turu kala na sama hayaki zai rinka gani hatta ja'ala ar-rajulu yanzuru ila as-sama'i fayara bainahu wa bainaha mislu ad-dukhan idan ido ya rauni to za ka rika ganin hazo-hazo ne in idan ka yi samu rauni to ba za ka iya ganowa abu yadda ya kamata ba kuma yunwa tana rauna na gani yunwa tana rauna na gani in mutum ya ci ya ƙoshi sai ya ga idansa tar in kuma akwai yunwa sai ga sai ka je yana ku riƙe ni duhu-duhu nake gani to yana jin yunwa kenan to Allah ya jarrabu mutanen nan ƙurashawa suka shiga cikin matsi sai ga Abu Sufyan ya zo a matsayinsa na shugaba a lokacin ba musulmi ba amma ya zo yake rarrashi da lallaban da lallaban annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya kai muhammad ai kai mutum ne mai haƙuri ya kai muhammad ai mutum ne kai mai sada zumunci ka zo da sada zumunci ya ce mutanenka sun halaka yunwa kana zaune a nan za ka bari mutanenka su halaka yunwa ta kashe su da Allah ka yi musu addu'a a'a da kun ce ƙarya yake ƙuraishawa da kun ƙi kun imani da shi da kun ƙi ku karɓi saƙon shi da kaza da kaza da kaza amma yanzu da kuka shiga yunwa da talauci da bukata sai ga shi kuna cewa ya roƙi Allah shi akwai Allah kenan to kaga wannan ko ba komai Allah ya nuna musu gajiya wasu da koma wasu baya shine ya karanta faɗin Allah fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ka saurari ranar sama ranar da sama za ta zo da wani abu kamar za ta zo da da hayaki mabayyani Allah ya ce to inna kashiful azabi qalilan za mu ɗauke muku azaban amma kaɗan innakum a'iduna dan mun san za ku dawo yanzu yunwa ce ta sa kuka zo kuka nemi sulhu kuka nemi alfarma kuka nemi kaza amma tun da kun zo kun roƙi muhammadu alfarma to za mu yaye muku amma mun san za ku dawo za ku dawo zuwa kafirci to wannan shine mahallu shahid da annabi ya yi wannan addu'a kuma allah ya karɓi addu'ar ya roƙi wato Allah ya jarabe su da shekarun nan na fari guda bakwai bi sabi'in ka sabi'i yusuf fari daman annabi yusuf ya ce tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattun fadaruhu fi sumbulihi ku je ku yi noma ku tanadi abinci shekara bakwai to shine annabi yace idan ba ku yi imani ba zan yi muku addu'a Allahumma akfinihim Allahumma akfinihim bi sab'in ka sab'i Yusuf abubuwa guda bakwai dinnan shekara bakwai ake nufi da Allah ya jarabe su da fari da yunwa da talauci Allah ya ce yawma nabdishul batshatul kubra inna muntaqimun akwai ranar da za mu yi damka babbar damka lalle sai mun ɗau mataki akan wato masu saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi ibn mas'ud ke cewa shin za a yi afa yukshafu alaihim al'azab yawm al-qiyama za a yayi musu azaban ne ranar tashi al-qiyama bayan sun ga wannan hayaki ya zo ya wuce kuma bayan an yi musu wannan albatsha ana nufin a rayuwarsu ne ta duniya za a yaye masu wannan azaba don Allah ya ce ma ai za su daɗa dawowa kan kafirci ya Allah ka raba mu da alkufru Allah ka raba mu da saba maka da kuma saba annabinka sallallahu alaihi wa sallam babu qaulihi ta'ala falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbik فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء wannan babu yana magana akan wannan aya da mun karanta ta a baya lokacin da sarkin wannan ƙasa misra ya aika a ɗauko annabi yusuf ya mai fassarar mafarki aka je gurin annabi yusuf aka ce sarki yana kira sai ya ce a'a ba zan je ba tukunna a je a tambaye shi yaya magana kes ɗinmu da aka zo aka ɗaure ni da shi cewa matar sarki ta ce na neme ta har ta zo ta kirawo mata a gida suka zo aka taru aka yi abin da aka yi fas'alhuma balun niswatin lati qatta'na aydiyahunna matan da suka zo suka yayyanke hannayensu saboda ni inna rabbi bi kaidihinna alim lalle Allah mai ilimi ne dangane da wato kaidin matan nan Allah ka raba mu da kaidin mata eh ka kare mu a je sai an yi bayani an wanke ni قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن إكرمة ابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب دا أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي wannan riwayar sa'id ibn musayyab al-makhzumi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da shida abu salamatu bin abdurrahman ibn auf kenan da abi huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah jikan annabi lutu shine yarhamullahu lutan Allah ya jikan annabi lut annabi lut dan wato yadda dangantakan take shine shi annabi lutu dan dan uwan annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim yana da dan uwan shi kamar yadda kai kana da dan uwa cikin ku daya ha to ɗan uwan annabi ibrahim ko to sai ya haifi da shi ne aka sa masa lutu kenan yanzu annabi lut me matsayin annabi ibrahim a wajensa uba ne babba kenan haka ne yawwa shi yasa suka ce ibnu akhi ibrahim al-khalil yana da kashe wanda sai imani kuma aka yi hijira da shi zuwa masar annabi ya ce laƙarƙana ya auyi ila rukunin shadid abinda yake nufi da faɗin allah ta'ala yake nufi can inda ya ce ƙalalau an na libikin ƙuwatan au awi ila rukunin shadid lokacin da ya yi baƙi mala'iku suka zo masa gida waɗannan 'yan luwaɗi mutanensa masu neman maza suka zo suka kewaye shi suna so su yi lalata da waɗannan baƙin saboda luwaɗinsu mutane ne ƙazaman mutane Allah raba mu da wannan muguwar wato ɗabi'a ta neman maza Allah ka kare mu da zuri'ar mu Allah ka shiryar da masu yin wannan ɗabi'a ta namiji ya nemi namiji sai ce ka ina ma da ina da wani fawa ina da wani ƙarfi ko ku zan je in nemi taimakon wato wani rukunin shadid wato wani abun dogaro mai tsanani mai ƙarfi mana ina zan ma zan samu wata makama in zo in kai muku farmaki wannan wannan annabi ne mana cikin annabawan Allah yake fafatawa da mutane ƙazamai ƙazamai shi ne ƙazantar luwaɗi da neman namiji shi ne manzan Allah ya tausaya masa ya ce Allah jikan annabi lot ya sha fama daga kana ya awi ila rukunin shadid shi kuma haka Allah ya jarabe shi ya ta fama da waɗannan mutane masu neman maza su mutanensa ba sa son auren mata ga mata nan bircik ba za a aure su ba kuma har yau a tarihi duk mutumin da mai neman maza ne to ba ruwansa da mace in ka ga ya auri mace dan dai kawai kar a ce ya ƙi aure amma masifar ta wuce ta wuce haka sukan yi auren kawai dan dai a wani amma ba su da lokacin matansu kuma shi mai neman namiji kowa yana iya tayawa kowa yana iya taya shi saboda shi ɗan rufe musu ido yake yi sai su ga cewa kowa zai iya yadda a yi wannan lalatar da shi kuma ga kashe kuɗi za su iya kashe maka ko nawa ne na kuɗi saboda su samu wannan biyan bukatar saboda ka duk wanda aka san yana da wannan ɗabi'a ta neman maza to a yi ƙoƙari a cire shi daga cikin al'ummar da yake rayuwa a wullar da shi gefe zamansa a cikin mutane al'umma guba ne kuma kowaye shi inda yadda za a yi a raba shi da mutanen da yake zaune da su to a yi saboda suna jefa iyalansu cikin baƙin ciki suna jefa 'ya'yansu cikin baƙin ciki suna jefa maƙotansu cikin damuwa kuma duk wanda yake alaƙa da su ya shiga cikin zargi ko da ku alaƙa ta kasuwanci ne kai ya na ganka da wani me faru ai neman maza yake yi daka ko da kai baka san ma me yake yi ba in wani uzuri ya haɗa ka kuna alaƙa da shi kawai za a zo ana yi da kai ne a ce a ai kai ma ɗan neman maza ne saboda ga ka kana tare da wani kullum to shine illar mu'amala da mai neman maza wani yaro ya bugo waya yana kuka ya ce a taimake shi me faru ya ce wallahi wallahi ya ce mahaifinsa yana cikin wannan muguwar ɗabi'ar ya ce wallahi ya ce wallahi malam ba zan yi wa mahaifina sharri ba amma ya addabe mu ya gallabe mu mun rasa yadda za mu yi da shi yanzu ka duba wannan ya cuci ɗansa ya cuci ɗansa ɗanka ya gane wallanka ya gane aibinka to suna nan masifa ce ka san masifa ko bala'i masifa kuma suna nan birjik a cikin mutane malam su tsiyarsu ba a gane su da rigarsu ko waye ɗansu ba haka fahimta ba malam mai neman maza sai ya biya maka har umra ko aikin hajji wallahi har umra ko aikin hajji so ya kamata a kiyaye kuma sana'a ce suka ɗauke ta wasu kuma wani abu ne na jin daɗi suka ɗauka wasu kuma tsafi ne malam akwai matsafa suna neman maza ne saboda bokaye suna ba su wani sihiri wani laƙani akan wannan harkar ta neman mazan don haka yana yi ne don don tsare duniyarsa in mai mulki ne sai a ce in baka in baka yi mulkinka zai kau manyan mutane fa idan kana so ka tambayi wani zunubi ne ake samun manya-manyan mutane suke shiga cikin wannan mu'amalar shine neman maza wani za gan shi kamar yana da mutunci amma shi ɗanin kansa ne wani ya taba zuwa ya matsanta wani ya matsanta masa ya takura ya rasa yadda zai yi da shi yana neman shi ya ce to ba damuwa wata rana shi shirya masa makaru ya ce ka zo wuji kaza lokaci kaza ba damuwa ya shirya ya taho yana murna ya samu biyan bukatarsa shi wannan yaron sai dai tafasa ruwan zafi lafiyayye ruwan zafi sosai ya tafasa tafashashe sai da ya zo suka shiga suka keɓanta ya sa ya kwaɓe kayan shi shi ma kwaɓe ya ce ina zuwa har ya kwanta ya je ɗebo wannan ruwan zafin malam ya watsa masa sharkaf ya jiƙe shi ya ƙone shi sai ihu ya ce to nan gaba ma ka daɗa zuwa ka nemi wani haza wa salam na yi gaba kuma ka je duk inda za ka ya bashi da jinya Allah ne ya sa watakila yana da nisan kwana ya rayu me ya jawo masa wannan wannan masifar abinda Allah ya hana annabi cewa ya fa uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi da wanda yayi da wanda aka yi da shi hukuncin su a kashe su amma yau wannan zunubi mutane sun mai da shi ba komai ba wani ya je neman aiki aka ce masa ai sai an yi wannan abin da shi ofa ne an buga ta gashi da sunansa amma ba za ta shiga hannunsa ba sai an yi mai sai an yi lalata da shi wani kasuwanci yake yana neman wata harka aka ce ga ta na romo romo romo akwai miliyoyi da a samu amma fa sai ka je an gana da kai duka waɗannan abubuwan malam suna nan barkace abinda wannan al'umma take ciki shi yasa kake ganin shiru amma ana nukurkusuwa ana wahala halin mutane bai da kyau ƙazanta da saban Allah da keta dokar Ubangiji tabaraka ta'ala da rashin tsoron Allah da rashin tunanin mutuwa da kiyama wannan ya taimaka kwarai wajen fada cikin hali da muke cikin kunci kuma da mun malamai sun gaya mana ku bi Allah ku zauna lafiya dan ba ku ba Allah ba kuma za ku gamu da masifar da wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da za ta same ku wallahi ba wanda ya zalunci kadai zai samu ba dukanku idan bala'i ya zo ya ja albala'u ya ummu salihu wa talihu da mutumin banza da na kirki duka in masifa ta zo tare take samun su wa ya jawo maka ɗan uwanka da yake yi ko da kai baka yi sai ka fada ciki a kashe mu a sace mu ha a sihirce mu a yanka mu a gasa mu a ɗauki hoto a yi yanzu nan kwanan nan ake ta nuna yamurai 'yan kudu abinda suke yi wa hausawa su kama mutum su sare wuyansa su feɗe shi su gasa shi su hura wuta su yi bidiyo ga kan mutum da gemu ga kan mutum an gutsure nan wurin an riƙe gashinsa an ɗaga ga wuta tana ce nan yadda ka san ana babbake kan rago wallahi ka suke mutane kuma kowa yana kallo a bidiyo suke nuna ga hotunan su ga komai suna yaran su kuma a cikin Najeriya amma baka da wanda zai bi maka kadu da haka mun zama awaki ma sun fi mu daraja dan yanzu idan ka dauki akuyar wani ka je ka babbake ta ai za ku je kotu wannan wanda aka yi masa waɗanda aka yi musu wannan iyayensu suna kallo ‘ya'yansu suna kallo ‘yan uwansu suna kallo ba yadda za su yi ba inda za su tunkara laifinsa kawai ya je neman abinci ko an tsare shi a hanya ko an kama shi a mota ko an yi kaza duka ku rubuta ku ajiye wannan zunuban da muke yi shine consequences sakamako na sabon Allah ai ta gamuwa da tashin hankali da damuwa saboda mun ƙi mu gyara halinmu mun ƙi mu gyara ɗabi'armu daga an datse hanya malam mutane suna ta gudu da matan aure da yara da ƙanana an sauka motoci a bubuɗe a hanya gudu a cikin daji ana gudu malam kaga mace ta wullar da zaninta ta shiga daji tana guduwa saboda in ta tsaya sace ta za a yi wani ya ce sun taho suna tafiya a hanyar sokoto wasu masu mota suka zo suka yi musu obatakin fiw suka wuce su ko minti biyar uku biyar bai wuce ba sai suka zo suka tarar da wannan motar ga ta a bakin hanya duk abu buɗe kawai ba kowa a ciki an sace su sai abin da Allah ya sai mai nisan kwana ya fito ya za su yi musiba ce da wasu suka jawo wasu mu bi Allah mu gyara mu'amalolinmu mu koma ga Allah sai Allah ya tsare mana mutuncinmu kuma mu yi gaskiya wato akwai lokacin da ko ba sallah kake ba ko ba musulmi bane in kana yin gaskiya Allah yana taimakon ka yanzu kasashen kafiran nan da muke zagin su ai ai suna kokarin kwatanta adalci a tsakanin su a cikin mulkin su da da tsarin gwamnatin su suna kokarin kwatantawa ne shi yasa suke da zaman lafiya mota ɗaya in aka sace ta billahi azimu malam sai ta fito akwai kasashen da sun ci gaba da wato mota ma ba za ka iya sace da ba za ta satu ba sun dabbade kasarsu sun mata tsari ba zai yi ba ne wani ya ɗauki motar wani ya tafi da ita ba zai yi ba yana ku tafiya daga nan zuwa kafin ya je danja an kama shi saboda akwai kayan aiki akwai tsari kuma ma mun ga dama nan zamu iya yi wannan da yawa ma kasashe da yawa ma babur wallahi ba a isa a ɗauke shi ba wallahi sai an gane sai dai in mutum bai zai haushe ba sai dai ya yi mugunta ya je ya buɗe wani guri ya kule ya tafi Allah gyara mana halin su wannan zanibi ne mara kyau shi sa annabi kansa ne tausayawa annabi nuh annabi lutu alaihi salatu wassalam um walau labistu fi sijini ma labisa yusuf sai manzo Allah ya dawo kan shi ma annabi yusuf jaraba da ya gamu da ita na zama a cikin kurkuku yace da ni na zauna a cikin kurkuku irin yadda annabi yusuf ya zauna shekaru bakwai da wata bakwai da kwana bakwai wasu suka ce ma da awa bakwai shekaru bakwai da kwana bakwai da wata bakwai da awa bakwai wasu kuma suka ce shekaru goma sha bakwai ya yi kamar yadda malamai suke ta faɗa ya ce da ni ne shi la'ajabtun da'iya na yi wannan zama kuma sarki ya aiko a ce ana kirana ya ce da na amsa kiran nan annabi ya tausaya annabi yusuf yanzu ka daɗe wannan shekarun kuma sarki ya aiko ya ce yana son ganin ka ka ce a'a a koma sai sarki ya wanke ka ya ce da ni ne la'ajabtu da iya da ne da na gaggauta amsa kiran wato wanda ya kira ni don in fita daga wannan kurkuku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ne da fita zan yi amma Yusuf sai da ya ya tabbatar da matsayinsa ya riga ya saba da zaman kurkuku ya bi jikinsa kuma ya nuna wannan basaraken cewa shi ne a ƙasa shi ne ƙasƙantacce shi ne mara gaskiya shi ne ya ci amana ya ɗaure annabin Allah a kurkuku kuma sai da aka wanke shi tunda buƙatar sarkin ce ta zo to dole kuma sai ya yi abin da ya kamata shi ne abin da wato hadisin ya yake nufi wa nahnu ahqqu min ibrahim yace kuma mu ne muka fi cancanta mu al'ummata wato mu ne muka fi cancanta da annabi ibrahim da Allah ya ce awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi baka imani bane annabi ibrahim ya ce a na yi imani mana amma na yi ne wannan dan zuciyata ta samu kwanciyar hankali mana mu ne muka fi cancanta mu ce mun yi imani kuma mu samu itmi'inanul qalb kwanciyar hankali da nutsuwa malamai suna cewa an sifanta annabi yusuf mutum ne mai nutsuwa annabi yusuf mutum ne mai asabr haƙuri don haka bai gaggauta cewa zai fita daga gidan kurkukun nan ba daga kiran da sarki ya yi masa a'a bai yi wannan ba sai da ya nemi a tabbatar masa da gaskiyarsa ya ce irje ila rabbika fas'alhu ma balun niswatin lati qattana aydiyahunna irje ila rabbika irje ila sayyidika koma wajen shugabanka shine sarki kenan ka je ka tambaye shi kaji kaji da sauransu ma'ana ana so a tsayar da hujja cewa lalle annabi yusuf zaluntansa aka yi yawwa kuma ya gaya masa a hanya ta tawazu'u da kankan da kai ba tare da girman kai ko nuna fada da shi ba yawwa to shikenan sai kuma fadin sa hatta idan sai asar rusulu babu qaulihi ta'ala hatta idan sai asar rusul قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا سيأس الرسل قال قلت أكذب أم كذب قالت عائشة كذبوني قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالذن قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت فما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل مما كذبهم من وتقومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك wannan ita ce ayar ƙarshe da imam bukhari ya kawo a cikin littafinsa wajen tafsirin suratu yusuf hatta idan ta yi asar rusulu wai a nan ana nufin sai lokacin da manzanni suka ɗauki tsammani istai asar rusul suka ɗauki tsammani malamai sun yi saɓani dangane da ma'anar ayar imamul qurtubi Allah ya masa rahama ya faɗa cewa abinda ake nufi wa ma arsala min qablika ya muhammad illa rijalan nuhi ilaihim ba mu turo wato wasu bakafin kai face su ma mutane ne muna yi musu wa'azi ba mu yi wa mutanen su uquba ba har sai da muka kafa musu hujja ibn al-jawzi yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan fad'u fad'u qaumahum fakadzabuhum mun turo da wasu manzanni suka kira mutanensu suka ƙaryata su su ko manzannin suka yi ta musu addu'o'i marasa kyau saboda ƙaryata su da mutanensu suka yi me ake nufi da wannan aya ɗin an tambayi na na aisha mala ya kawo mana hadisin urwa ibn zubair yanzu urwa ibn zubair ibn al'awam shi ne ke magana da nana aisha ta ce da shi ta ce wa urwa ɗin wa huwa ya tsaluha lokacin yana tambayanta a kan faɗin allah hatta idan sai asar rusul me ake nufi da wannan aya urwa sai ce ultu na ce da aisha wai shin ayan nan yaya take ne a kuzibu ne ko kuma kuzibu akwai kuzibu akwai kuzibu shi ne ce a kuzibu bi takfifil mu'jama kenan al-maksura bayan an yi wa kafin damma ko kuma kuzibu bi tashdid da yin shadda kuzibu ne ko kuzibu na aisha take cewa a'a kuzibu ne ƙaryata su aka yi mushaddada kenan kamar yadda ya zo a riwayar ismaili sai ta ce kadistaikanu a sai shi urwa ce da ita fa kadistaikanu an na ƙaumahun kazzabuhun fama huwa bizan ai sun tabbatar mutanensu sun kareta su ba zato ba ne ake lallai annabawan da Allah ya turo su kafin annabi mutanensu sun kareta su sai na na'ata take cewa eh kwarai kuwa ina maka rantsuwa laqad istayqanu bidhalika sun yi yaqinin haka sun tabbatar mutanensu sun kareta su nam ba wani abun mamaki a cikin lamari na da'awa mai karantarwa ya faɗa a ce ƙarya yake ba wani abin mamaki ba ne kuma baya taɓa mutuncin mutum don ya karantar an ƙaryata shi wanda i ƙaryatan shi ne ya taɓa mutuncinsa shi amma ba bakon abu ba ne annabawa da manzannin Allah sun zazzu sun karantar kuma an ƙaryata su an ce ƙarya suke yi amma wannan bai rage musu himma ba shi dama wanda baya son gaskiya ai an fada ƙaryatawa zai yi ta ce ƙwarai kuwa lallai an ƙaryata su tabbas sai aisha take cewa ajal la'amari lagadi sai ƙarubi zalika ba zato suke yi ba urwa ya ce faƙultu laha وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف سيتي مسردي سيتي يا معاذ الله آه لم تكن الرسل تظن ذلك بربها شي ينا فهمتر كمر su manzanni sun muna na zato ne ga ubangijinsu akan ƙaryata su da aka yi yaya allah ya turo su kuma zai bari a ƙaryata su a'a ta ce a'a ba yanda za a yi manzan Allah annabi daga cikin annabawa na Allah da aka aiko shi ya yi mummunan zato Ubangiji a'a lam takun rasulu tazunnu zalika bi rabbiha kenan wannan yana nuna mana kira'ar kuzibu wato suna mummunan zato wa ubangijinsu haka na Aisha ta fahimta kuzibu kuma suna da yaƙinin sun sani Allah ya sa wasu sun ƙaryata su ibtila'i don jarabawa da ka so take yi ta nuna wa urwa kira'ar kuzibu ɗin nan shine daidai wasu kuma malamai suka ce a kira'ar kuzibu ɗin ne bata zo wa na Aisha ba kira'ar kuzibu din ne lam tablugha amma faqad sabatat mutawatira fi qira'atil kufiyina mutanen kufa suna karanta ayar akan haka sai aka gyara fassara kenan to fassara ba za ta zama yadda ake wato zato ba sai ya ce na ce da ta tufi mahadil aya sai ta ce yadda aya take atba'u rusuli ne alladhina amanu bi rabbihim mabiya annabawa ne da suka yi imani da ubangijinsu suka gaska suka gaskata annabawansu to suka shiga cikin bala'i kuma taimakon da Allah ya alkawari zai musu bai zo a kan lokaci ba fatsala alaihimul bala'u na sun imani da Allah sun yarda da annabawan kuma Allah ya alkawarin zai taimake su to sai suka zauna cikin bala'i da jarabawa kuma nasarar da suke nema ba dame su ba hatta idan sai asar rusulu mimman kazzabahum min qaumihim wa zannat rusulu anna atba'ahum qad kazzabuhum har sai da yan manzannin suka dauke tsammani akan mabiyan waɗanda suka ainihin wato shiga cikin shakka da akan lamarin ubangiji shine ake nufi ba wai su annabawan ne suke muna da zato wa ubangiji ba a'a mabiya annabawan suke muna zato wa ubangiji to shine malamai suka ce abdama'ir dinnan dukkan lamiran nan gaba daya ala qira'ati tashdid suna komawa ne akan ar-rusul ay wa dhanna ar-rusul annahum qad kadzabahum umamuhum manzanni suka tabbatar cewa mutanen sun ƙaryata su yawwa saboda sun dade a cikin kunci suna ta jiran samu nasara su ma manzannin sun roƙi Allah Allah kuma ya jinkirta ba da nasarar don Allah ba a masa dole in ka roƙe shi ka ce kaza kake so to sai fa lokacin da ya ga dama ya baka kai dai ya za ka yi kai ta bugawa kawai yawwa yana iya faruwa ai a rayuwa ko mutum ya roƙa ya roƙa ya roƙa sai ya ga shiru wallahi ba ya ƙi karɓa ba ne shi da ya fi ka sanin rayuwarka shi ya san lokacin da i kamata i dace baka wani abu amma kai mai gaggawa ne da haka za ka roƙa ka roƙa ka roƙa sai Allah ya jinkirta bayarwa ba wai bai karɓa addu'ar ka bane to wanda bai da ƙarfin imani sai ya munana wa Allah zato har ya kai ya je ya faɗo wani abu wanda ba haka ba kamar yadda na baku labari wani yana cewa to mu dai an ce dai mu yi addu'a wallahi wala yake ga abokin sai ce to mun dai wani abokin sai ce to ai kai addu'a ni har umra ma ni kudi ma na kashe na je ne na dawo dai har yanzu dai ba labari inna lillahi wa inna ilaihi Allah yake gawa to mun dai wani ya ce shi da ya dawo ma kama shi aka yi ya ce wato karewa ba ne ba karba duwar ba da ya dawo ma cikin bala'i ya fada ba kenan wannan fa kamar ana nuna me eh isgilanci ne da nuna ma an dai ce an ce dai ai dai ta ana dai ana yi kawai mutum ne zai zo ya ce maka shi yana da larura yana kaza yana kaza ya ce masa ka yi addu'a ka yi kaza sai ce ma malam duk ina yi ba karatun ƙur'ani ba ina yi ba addu'a za a kwanta ba ina yi ba azumin nafila ba ina yi ba kaza ka sadaka ba ina yi amma duk abin da yi ba bayani ai mutane malam Allah ya sauke malam to wannan me yake nufi malam kai a fahimta ka ya ji shiru ma'ana ba kun ce ayi ba a kira Allah ba to an kira shi ya kira amma ya manta wala Allah lokacin da yake yin wannan abin bai yi shi a daidai ba zai iya yi ka karanta Qur'anin duk kuskure kake sai Allah ya ki karba saboda zai iya yi ka ce kayi addu'a kayi addu'a a lokacin da ka zo kake addu'ar baka da nutsuwar khushu'i da zaka fuskanci ubangiji tabaraka ta'ala duk yana iya faruwa dole akwai wani dalili wataƙila lokacin da kai addu'ar akwai haram a cikin cikinka to wai shi Allah din wai dole ne in yaro in an roƙe sai ya amsa dole ne ana yi wa Allah dole har mutum zai ce wai yayi yayi yayi shi dai yana nan dai yana abin nan ka Allah kiyaye mu ai ko mahaifinka ne ka nemi tallafi a wajensa bai samu yayi maka akan kari ko akan lokaci ba bai kamata ka je wani guri kana yi da shi ba ballantana ubangijin da ya halicce ka wani cewa wani malami ya ce kaga malam ku daidai ku yi ta wa'azin ku kawai kaji ce ku je ku yi ta wa'azi dai ustaz a je a yi ta wa'azi mana ku wa'azi ya shafa ku ne bayanin Allah ya shafe ku kawai ku bar mutane su abin da za su yi ku dai ku je ku yi wa'azi akwai masu irin wannan tunani wani ya taba gaya wani ya ce wai malam anya magana lahira nan ku ba malamai ba yaudarar mutane suke ba kuwa eh wallahi haka wani ya faɗa yace anya wai magana yaushe ne ne lahiran nan aina ne lahiran nan ne ana ta lahira lahira yace anya ba yaudaran mutane ake ba kuwa to sai ka je tunda ka gane yaudaran mutane ake yi kaga sai ka je kai abin da kaga ya kamata kai in an hadu zaka gane ranar da aka ranar da ka kwanta tukunna ranar da ka kwanta ka daga kanka kaga tukunya a kanka ka duba gefe kaga ganyen darbejiya ya rufe ka kaga duhu kaga bala'i to lokacin za ka tuno cewa lallai maganar mutuwa da hisabi gaskiya ne ranar da ka ga mala'ika ya tashe ka a kabari ya zaunar da kai da guduma ta wuta ka ga halittar da baka taba ganinta ba an ritsa ka ana tambayinka to lokacin za ka yadda cewa wa'azin da ake maka gaskiya ne amma yanzu karka imani ka je ka ci gaba da tafiya haka kuma abin da za ka yi shi da baka yadda da kiyama ba to da Allah ka hana kanka mutuwa kuma ka bi diyan da za ka bi da wadatarka da arzikinka da rufin asirin da ka samu ka yi ƙoƙari ka hana kanka rashin lafiya kuma ka yi ƙoƙari ka hana kanka ka yi haɗari ka yi ƙoƙari ka hana kanka tsufa ba damuwa tun da yaudara ne maganar kiyama yaudara ce to da Allah da Allah ka riƙe kanka ku ta zama a duniya ka nemo dawwamammu da za ku dawwama a duniya tun da baka yadda da kiyama ba tunda baka yi dare hisabi ba tunda kana gani yaudara ce aka yi muku shirya rabo ce in Allah ya rabautar da kai sai ka ka samu gamsuwa da abin da ake gaya maka na shari'a amma in Allah ya tabar da mutum yanzu kamar mutum ne ka ga malam baya son sallah shi dai ya tsani sallah za ka iya tarar da mutane haka shi bai son sallah watakila cikin yayanka ne watakila cikin uwanka ne watakila cikin abokan ne in dai maganar a zo a yi sallah ne to shi baya santa na'am alama ne na cewa in ba sa'a aka yi wannan mutumin rabon wutar jahannama ne kayi kayi kayi kayi ya ki daukan saiti to wataƙila Allah ya shi daman dan wuta ce ta cinye shi bai da rabo ne amma mai rabo zai yi sha'awar bauta Allah wanda Allah ya rubuta masa taufiƙi zai yi sha'awar ya rinka bauta wa Ubangiji ya sha'awar sallah ya sha'awar zikiri ya sha'awar ibada ya sha'awar addu'a amma wanda bai da rabo gaba ɗaya an ɗauke tunaninsa ga waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai ji bai so wani ba abin da yake masa wahala a rayuwarsa irin sallolin nan guda biyar bala'in takura shi aka yi yana ganin a matsayi yake da za a ce an daina sallan nan to ba an tambayi wani maganar azumin nafila ce kai wani farillar ma za a ce a daina wallahi bari da mu azumin nafila ne kana yi litinin alamin ce kai wani farillar ma na wata ɗaya na wallahi kawai mu dai kawai dai kawai dai mu dai kawai ka gane mu dai kawai mu dai mu kawai ma'ana inda zai samu guri bari zai yi nafila fa kana tashi da dare kana nafila ce haba ba zai yanke baccinsa ya zo yana abin nan ce kai mu na farillar ma ya dai Allah dai ya karba kawai bai zai yi ba saboda bai da rabo ba shi da nasibi malahu fil akhirati min khalaq wataƙila wannan ɗabi'ar haka zai mutu an ce a yawaita yin nafila ne saboda me saboda jama'a da idan sallar farillar ka ta lalace da nafilar ka za a cika tama ka shiga aljanna an ce a yawaita azumin nafila da azumin nafilar ka ne in farillar ka azumin farillar ka lalace za a cika maka akwai wanda yake da garantin azuminsa na farilla da Allah ya dora mai a tsawon shekaru tabbas gaba ɗaya kullum duk watannin da ya do Allah ya karba ba wanda ya samu matsala to kuma Allah baya cika baya cika sallah da wani aiki sai da sallah kuma ba zai cika maka compensation azuminka da ka samu tasgaro ka samu mushkila ya cika maka da wata ibada ba in ba da azumi irin shi ba ban sani ko kun gane nassoshin dai da suka zo suka yi mana bayani ana cika sallah ne da sallah ana cika azumi da azumi to sai mutum ya waye gari shi farilla kaɗai yake bayan nafila kuma aka ci rashin sa'a ya je farilla ta samu mushkila bata gama cika ba to nawa za ka lodi kaya ka ɗauka masu kyau ne ka kai su lagos ka kai su kaza sai an je an sauke za a abin nan za a sayar sai a zo a tawarewa wani ya lalace a hanya wannan ya mutu wannan ya yi kaza kai ma ibadar taka in ka je an duba ka yi shekara tamanin a duniya ko to za a duba tun ranar da ka balaga sallah nawa ya kamata ka yi duk sai mala'iku sun bincike ta eh a duba a ga azhar ɗinka la'asar magariba isha'i kwana ɗaya azhar magariba isha'i azhar magariba biyar ɗin nan akwai wani wanda yake da garantin ya ce gaba ɗaya ɗari bisa ɗari sun karɓo to shine amfanin yawan yin nafila idan an samu mushkila a can sai a ɗauko sai a cika ta maka to shi wancan baya yi shi gani yake kai da kake yawan nafilfili ma ka tsananta wa kanka ne kawai mai hankali baya zama a duniyan nan ya miƙe kafa ba tare da yana bautan Allah ba Allah ka azumta mu da biyayya gare ka kun gane abin da hadisin yake nufi ko ja'ahum nasrullah inda zalik sai daga baya sun dauke tsammani sai ga nasarar Allah din ta dawo ta zo haddasa abu yamani akbarana shuba an zuhri qala akbarana urwa fa qultu la'allaha ya ce kuzibu urwa ya ce la'allaha kuzibu ne kira'ar mukhaffafatan qalat ma'azallah nahwu sai ta ce a ba haka bane wannan fahimtar ta yi bayani ita na Aisha mun gama da tafsirin surat Yusuf sati mai zuwa in Allah ya so yadda za mu shiga suratul ra'adi suratu ar-ra'd abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته